الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha shi daga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 28 ga watan hudu miladiyya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan a kuma wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf kuma a jiya tafsirinmu ya gudana a ayata sha hudu da kuma ayata sha biyar yau da izinin allah ta'ala za mu tashi ayata goma sha shida kuma wannan zai zama majalisunmu na sha bakwai insha allah ta'ala kafin nan wani yake cewa malam ya halatta mutum ya shafa wani abu ya shafa wani mai domin gemu ya fito masa wannan tambayar da yawa ana yin ta an sha kuma yin ta ya halasta ai dama ko baka shafa ba zai fito yana malamai da yawa sun ba da fatawa cewa don mutum ya shafa wani abu don gemu ya fito masa ba laifi ba dama akwai gashi a wajen sau da kan mutum ya shafa man da zai fito masa da gemu ya aikata shari'a abinda ba a yi da shi ba shine a shari'a ka yi abinda dama ba shi a cikin halittarka kamar mutum baki ne ce bai da da bakin da Allah ya yi shi ba ya rika shafa wani abu don ya zama fari kamar mace ga yadda gashin ta yake sai ta je ta ƙara amma wannan fitowa zai yi dama yana nan a wajen sannan akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su shagirai ne su gemu bai fito musu hatta irin su an bada fatawa malamai sun bada fatawa cewa ba laifi bane don sun shafa mai wanda zai fito musu da gemun su domin a ɗabi'a dama namiji yana da gemu daga cin abin da ya bambanta namiji da mace akwai gemu ko a cikin fassarar da malaman tafsiri suka yi ma faɗin Allah ta'ala da iblis ya rantse a gabansa yake cewa wala amuran na hunfala yi bagi hunna halƙallah ya ce wallahi sai na umarce su na rantse da kai sai na ba su umarni sai sun canza halitta Allah shine sai malamai suka fassara suka ce wala amuran na an yi haliƙu lihahu wallahi sai na rika umartarsu sai su rika aske gemus kaga aske gemu haramu barinsa kuma sunna sau da kadan kayi abin da zai fito ba laifi ba ne a shari'ar musulunci shari'a ya sake cewa malam da gaske ne wai ana ganin shaidan iblis a ƙur'ani ya karyata wannan magana a cikin wannan surar da muke karanta Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahu aya ce muka Allah ta'ala ya ce shi iblis da shi da zuriyarsa danginsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin su so da ka ba a ganin iblis sai dai a gan shi ba a siffarsa ta shedan ba za a iya ganinsa domin Allah ta'ala ya ba shi dama yana yana yana yana yana yana yana yana yana rikida yana rikida yana rikida ya fage waka sai na abu huraira ya gan shi sai na abu huraira ya ga iblis amma a siffan mutum ya zo masa a siffan tsoho annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abu huraira ya zama mai tara zakatul fitr zakat kono sai iblis ya zo a siffan wani tsoho sai ya sata sai na abu huraira ya kama shi sai rantse masa da Allah ya ce wallahi iyalai ne suka masa yawa sai na abu hurairu ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari manzon sa ne ce zai dawo ƙarya yake gobe ma zai sake zuwa to kaga ya ganshi amma ba a siffa iblis ba tunda ya da ya ganshi a siffa shi ta shedan kaga ba sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam so da ka ba a ganin sa a siffarsa ta shedan amma ana ganin sa idan ya jirkida ya rikida ya zama wani abu ce Allah subhanahu wataala ya kyauta to kai me fa'ida ka ga iblis eh to za mu ci gaba insha Allah ta'ala aya ta 16 Allah ta'ala ya ce qala fa bima aghwayta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم بسم الله ت- بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي قال ربي بما أغويتني قال ربي قال فبما أغويتني wannan ƙala ɗin shaidan ya ce fabima aghwaytani saboda batar da ni da kai ya Allah la'aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na zauna akan hanyarka ba za su iya binta ba hanyar kama daidaici iblis kamar yadda muka ji jiya sheda ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya bar shi kai ya karɓi ransa har zuwa ranar tashin alkiyama ko qala fa anzirni ila yawmi yub'asu qala fa innaka min al-munzari iblis ya roka Allah ta'ala ya ce ya Allah kai mini jinkiri ka banni kaka karɓi raina har zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce a'a innaka minal munzarin kai kana cikin waɗanda aka musu jinkiri amma ba sai ranar lahira ba za ka mutu muka ji fassarar da malamai suka yi kamar ibnu abbas da alimamu suddi suka fassara cewa abin da ake nufi da lokacin da allah ta'ala ya kaddara ma iblis zai mutu shine annafhatul ula lokacin guri na farko da za a yi a ƙaho lokacin da kowa zai mutu to iblis shi ma zai mutu sa'annan idan aka yi huri na biyu da za a tashi sai a tashi tare da shi amma damar da ya nema a bashi ta kai ya mutu to bai same ta ba to da ya samu wannan ƙala sai ya ce fabi ma a guwaita ya Allah tun da ka ɓatar da ni ka sa ni na zama ɓatacce to ba zan ɓata ni kaɗai ba ya san cewa tun da ya ɓata wuta zai shiga sai ya rantse ma Allah subhanahu wa ta'ala fabima aghwaytani ya Allah saboda batar da ni da kai la'aqdudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na je na zauna akan hanyar ka a gare su madaidaici hanya Allah subhanahu wataala ta musulunci hanya shari'arsa hanya aqidarsa ingantacciya hanya tauhidi hanya kyawawan dabi'u hanya mu'amaloli masu kyau to iblis zai je ya zauna akan wannan hanya duk wanda yazo zai bi ta sai ya hana shi ya bi haka iblis ya rantse a gaban Allah la'aqudanna lahu wallahi sai na zauna akan hanyar kadin nan almustaqim wacce take madaidaici a wani wajen kaman a cikin suratul hijr iblis cewa ya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ard wala ubuyannahum ajma'in iblis yace qala rabbi ya ubangiji bima aghwaytani tunda ka batar da ni la uzayyinanna lahu wallahi sai na rika kawata musu miyagun ayyuka suna ganin su a matsayin masu kyau shedan ya rantse a gaban Allah ta'ala yace sai ya rika kawata ma bayin Allah ababan da ba su da kyau abinda ba su da kyau sai musu fenti sai ka ganin su masu kyau ababen da kuma suke masu kyau sai ya musu bakin fenti su zama baka ganin su a matsayin masu kyau zuciya ka bata su wani zubin ya bi ta hanyar wasu wasi a gare ka sa maka kaikayi a cikin zuciya wani zubin ya sa ma tawili musamman in kana da dan ilimi ilimi abu mara kyau ne amma sai ya zo sai yana ce maka to ai da za a bi kaza zai tashi daga matsayin haram din nan zai ma iya halasta ta bangare kaza shike in wata dukiya ce ta zo ta haram sai zo sai rika kawo maka wasu maganganu a cikin zuciya kai yana cewa to ai kaza in kai kaza ma to ai za ta iya halasta an baka zakka an ce ka raba ma mutane sai shi dan sai ya rika zuwa sai ya ce to ai kai ma zaka iya ci ba ya riga ya baka ba ai tun da ya riga ya baka kai kawai kama ya amfani da ita ba komai kaga wannan tawili na uzayyi nan na lahu fil ard sai shi dan ya rika maka kawa an aike ka da wasu kuɗi shikenan sai ka je ka samu ragowa an aike ka kayan dubu hamsin sai mai kayan ya maka ragi sai ya ce maka to ai sai ya ce ya maka ragi a ba da dubu arba'in da biyar sai ka ce to ai asali kun yi dama da asalin wanda za ka siyo makayan dubu hamsin ne kawai sun zama ba nashi ba so daga wannan dubu biyar ɗin da ta ragu kawai ka soke ta aljihu ka ci kayanka kaga la usayyi nan na lahun fil af duk wannan yana cin kawata wadda shaidan yayi abin da yake haram sai ya rika zuwa yana kawo maka ajansa a cikin zuciya yana riya maka cewa to ai ba komai da haka da yawa ake halasta dukiyoyin al'umma da haka to in na bar waɗannan kuɗin a najeriya ga wannan ofis ɗin ni nake rike da shi to ai in na tafi ma na bashi wani na iya zuwa ya kwashe kuɗin sau da ka nima bari in ci kike kuma sannan ai tun da abubuwa ne ga su na saci dubu na saci miliyan 500 ba sai in samu wani masallaci ko sai in ba su sai in ba su 500 shike ne in ce a ba marayu ko a gina ko a ga fenti ko a gyara masallaci ko a yi wani abu kuma kudin sata wanda manzo Allah sai karara yace la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulu لا يقبل الله صدقة من قلول حديث مسلم رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه annabi da sama ya ce Allah baya karban sadakar da aka yi ta da kudin haram in an ce gulul duk dukiyar da ba taka ba musamman dukiyar da ta kasance ta al'umma sai mutum ya kwanciya magirbi a kanta to ko nawa za ka yi sadaka da wannan dukiyar ba ka da lada kuma Allah ta'ala ba zai karɓi wannan sadaka ba ba ka da lada domin ba taka ba ce kaga shine wannan la uzayyinan lahum fil ard iblis ya rantse ce wallahi sai na kawata musu na rika musu ado abin da yake na haram na mai da shi na halas a cikin zukatansu idan ibada ce ta Allah subhanahu wataala sai yazo sai ya ce maka to ka bari sai an jima kai ba in an jiman ta zo sai ya ce a to ai ka bari gobe ma kana da dama kaga la uzayyinan lahum fil ard sannan ya ce wala uqwiyannahum ajma'in kuma wallahi sai na batar da su ajma'in gabaki ɗayansu duk da ƙarara Allah subhanahu wataala zai faɗa maka zai faɗa masa ya ce a inna ibadi laysa laka alaihim sultan ƙarshe sai ya dace ce illa ibadaka minhumul mukhlasin a wata qira'a illa ibadaka minhumul mukhlisin bayan ka waɗanda ka tsaftace su ka tsarkake su ka kare su to ba da ta cewa akan su ko bayan ka masu ikhlasi masu tsarkake aiki ko ba abin da zan iya musu Allah ya samu a cikin su to kaga wannan a cikin suratul hijr kenan sannan a cikin isra'i shi kuma sai ya ce qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila ajalin ila yawm alqiyamati la ahtani kan dhurriyyatahu illa qalila iblis yace ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya shin kaga wannan dinnan da ka fifita shi a kaina ka gan shi ya nuna annabi adam alaihi salam la in akhartani ila yawmil qiyamati wallahi in ka mini jinkiri ka bani dama baka kashe ni ba har zuwa ranar gobe alkiyama to me zan yi la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila wallahi sai na halakar da zurriyarsa gabaki ɗayansa sai yan kada la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila ce sai na halakar da zuriyarsa duka gabaki daya sai yan kada kaga duk wannan rantsarantsi ne yayi a gaban Allah subhanahu wataala ce wallahi sai yayi sannan asad sai yace qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'i yace na rantse da buwayarka da daukaka ka ya Allah wallahi la ughwiyannahum ajma'in wallahi sai na batar da su dukkaninsu iblis ya dau wannan a gaban Allah yanzu mutumin da zai halittar da za ta yi wannan a gaban Allah subhanahu wataala abun wasa ne aka ba abun wasa bane shi yasa an kana karanta littafin al'allama tubnul jauzi rahmatullahi alai talbisu iblis babi babi ya ha- ya kasa littafin duk wani nau'i na mutane to sai da ibnul jauzi ya magana akan yadda shaidan yake shigan musu kaga akwai talbisu iblis lizuhad masu gudun duniya iblis yana da hanyar da yake shigan musu akwai talbisu iblis lil ulama malamai akwai inda iblis yake shiga ta yake shiga ya halakar da su sannan malaman ma gida-gida akwai talbisu iblis lil fuqaha hanyar da iblis yake cakuɗa ma malaman fiqh abubuwa ya rikita su ya halakar da su akwai talbisu iblis lil muhaddisi masana hadisi yadda iblis yake shiga cikin su akwai talbisu iblis lil lil qurra alarammomi makaranta alkur'ani da yadda iblis ke shiga cikinsu kowane nau'in mutum akwai hanyar da iblis yake da dabara domin ya halakar da shi waɗannan rantsuwoyin nasa da ya a gaban allah ba za su faɗi ƙasa banza ba shi yasa ibn al-jawz ya rubuta wannan littafin nasa ya samu suna talbisu iblis sannan bayansa bayansa al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alai shi ma ya zo ya rubuta nasa ya sa masa suna masa'idu shaitan ma abin da igasatul lahfa min masa'idu shaitan igasatul lahfa min masa'idu shaitan ya rubuta littafinsa wanda ke bayani akan tiraku da iblis yake kafawa da kuma irin yadda yake da fatsa da yake kama nau'ukan mutane mabambanta kowa da irin yadda iblis yake bullo masa da ibada ka sai iblis ya zo ta hanyar ibada ka ya halakar da kai a cikin kisoshi da ake badawa na mutanen da suka gabata kafin banu isra'il akwai wani bawan allah daga cikin bayan allah masu yawan bauta masu yawan bauta shi kenan wannan bawan Allah daga cikin bayin Allah mutumin kirki na ƙarshe irin waɗanda ba su kallon mata ko su ɗayan nan aka zo mutanen garinsu za su yi wata tafiya shi nan sai aka ce to suna da wata yarinya budurwa ƙwara ɗaya sai aka ce to ba za a iya wannan tafiyar da ita ba yanzu ya za a yi sai suka yi mitin sai aka yi itifaki aka ce ga zahidi wane abidi nasiki mai yawan bauta wanda ko kallon mata bai iya ba ko so ɗaya ba zai iya kallon mace ba yanzu abin da za a yi shi ya kamata a ba amanarta aka ce eh kowa ya sa ƙura'a aka ce ai ba wanda ya cancanta a ba shi amanarta sai shi suka je suka same shi suka ce to gashi abin da ya faru gashi za mu yi wata tafiya kuma yarinyar nan matashiya ce ba za mu tafi da ita ba ba za mu iya tafiya da ita ba so da kamun ba ka amanar ta ka kula da ita shi kenan ce to shi kenan ga sau ma'asa irin ɗakin da masu bauta suke da shi sai aka yi mata wani ɗan ɗaki can a gefe tazara mai yawa a tsakaninsu sai ya yi tafiyan ma wasu 'yan kilomitoci amma uku sannan zai kai zuwa gare ta shikenan bayan sun tafi sai ya ɗauko abincinta sai ya zo sai ya aje mata a bakin kofa sai ya ɗau dutse daga nesa sai ya jefa ita kuma da ta ji an jefa dutsen nan ta gane cewa abincinta ne ya kawo mata sai ta zo bayan ya juya ya tafiya shi sai ta zo sai ta buɗe kofa sai ta ɗauko abincinta ta shiga ta ci haka suka riƙa yi ran nan sai iblis shaidan sai ya zo masa a siffa ta mutumin kirki ta masa ya zo ya same shi ya ce masa wane an baka amana ta yarinya amma baka taba ganinta ba in wani abu ya samu da ita ba ya za ka iya tantance ta in an sace ta ya za ka iya gane ta an gano maka ita baka taba ganin fuskarta ba ya kamata ka je ka ganta mana ya ce a'a ni ba na bukatar sai na ganta ya ce ya za ka yi ka ce ba za ka ganta ba suka yi dai a ranar ya ce shi ba zai ganta ba gobe sai ya sake dawo iblis ya ce masa wane yarinyar nan fa in wani abu ya faru da ita fa Allah zai kama ka baka san halin take ciki ba ba komai ka faje ka ganta ni nasihar da nake maka kenan shikenan sai ce to shikenan ya kamata in ganta sai je mata sallama shikenan ya mata sallama ya ga fuskarta shikenan kaga an samu matakin farko ko gobe sai iblis ya sake dawo mata ya sake dawo mishi yace to baka san muryarta ba ba ku taba magana ba to dan ka ganta kawai shikenan ai yana iya yiwa wani abu ma ya faru da fuskarta ba za ka iya ganewa ba amma in ka san muryarta ya kamata ka je ku gaisa shikenan yace to shikenan ya tafi ya je ya sallama shikenan ta fito ya sunanki ta ji an ci gaba ko ta faɗi sunanta don ko sunanta bai sani ba kashe gari iblis ya sake zuwa masa ce ya kamata ka je ka ji tarihinta ka ji bukatunta kaza kaza ya kamata ku zauna tare shi ke ne shiga ya je suka zauna to ƙarshe dai haka iblis ya rika binsa mataki mataki har sai da ya sa ya lalata da ita bayan ya lalata da ita kuma ta ɗau ciki shi kenan ta haihu sai iblis ya sake zuwa masa ya zo ya ce masa yanzu to gade abin da kuma ya faru mutuncinka ya gama zubewa idan iyayen yarinyar nan suka dawo yanzu ni shawarar da zan baka ka kashe yarinyar nan ka kashe jinjirin ni kuma zan rufa ma asiri in nuna maka inda za ka bizne ta in iyayenta suka dawo daga tafiyar da suka yi sai ka ce ai ta mutu wata rana kawai ciwon ciki ya murɗe ta da tsakar dare kawai da safa ka zo ka tarar da ita kawai ta mimmike ta mutu ciki abidi mai bauta ya zama haka ya ɗauki wannan shawara da iblis ya bashi ya kashe yarinya ya kashe ɗanta suka je suka samu noje suka musu kabari suka rufe su mutanen gari suka dawo bayan wani lokaci aka taho ina yarinya ya zo yana kuka ya ce musu ai bayan sun tafi da wani lokaci yarinya ta ciwon ciki ya murɗe ta kafin wani abu ya faru ta mutu sai da safe ya zo ya gagawarta suka yi koke-kokensu bayan 'yan kwanaki kawai sai kowa ya rika mafarki a cikin mutanen banu isra'il kowa yana mafarki cewa gayi nan ana nuna musu lokacin da aka kashe yarinyar nan kuma a surar wannan mai bauta sai mafarki ya yawa a tsakaninsu sai shaidan ya sake dawowa cikinsu sai ya ce musu ai tsohon nan ne mai bauta ga abin da ya ga abin da ya tun daga matakin farko har ya kai karshe ce haka yi ce ba yadda ban yi da shi ba kai ya yi sai da ya yi suka zo suka same shi suka rusa ɗakin bautarsa aka bibbige shi aka masa ihu aka bi da shi layi-layi aka ci mutuncinsa mutuncin shi ya zube suka kore shi kuma daga garin ka zo ka ga wannan rantsuwar tashi za ta zama a banza ka ga matakan da iblis yake bi shi yasa kai a matsayinka na musulmi matakin farko da yake bi ma babban burin shaidan shine da'ai shirka shine matakin farko idan bai samu dama ba a shirka to sai ya zo sai bujiro maka ta bangaren bid'a bid'a in bai samu ka zama mushriki ba da Allah sai ya saka ka shirka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda baya cin koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dauke shi a matsayin addini kuma kai ta faɗa da mutane akai ka ce shine addini idan ya ga bai ci nasara kan wannan matakin nabi ba to sai ya bi matakin haram yanzu haram guda nawa waya take da su za ka yi lissafawa ido nawa haram ake kalla a cikin waya abubuwa nawa ake ji da waya na haram abubuwa nawa ake lallatsawa da yatsa da hannu na waya mu'azzamin mutanen da suke amfani da wayoyi sun kubuta kaga haram kenan sannan idan ya ga mutum bai ci nasara ta hanyar haram ba to sai ya zo abin da yake makaruhi makaruhi sai ya mayar maka da shi ai kai ta yi ba komai shi kuma makaruhi abu ne da shari'a ba ta son kai amma idan kai ba za ta rubuta ma alhaki ba amma idan ka ci gaba da yi wata rana za ka tsinci kanka a haram shi ne makaruhi in ya ga bai ci nasara ta hanyar makaruhi ba to sai ya zo maka ta hanyar mubahi abu ne halas naka ne amma kuma sai ya sa ka karka aikata abin da ba daidai ba a cin halal din idan kuma bai ci nasara ta halal ba to a cikin abin da ya shafi ibadar Allah to ta nan zai kullo maka ga abin da ya fi sai ka ɗauki wani sai ka ɗauki wanda aka fin ga abin da ake bukata a yi a lokacin sai ya ce a ba shi za ka yi ba kai wani abu kaga duk wannan shi so daga iblis sai dai ka roki Allah subhanahu wataala neman tsari daga gare shi shi yasa zamu ga isti'aza ta yawa neman tsari daga iblis hanyoyin neman tsari da iblis suna da yawa da alkur'ani da sunna suka karantar da mu Allah ya tsare mu daga sharrinsa to kaga shine wannan al-imam al-qurtubi yake cewa al-ibwa iqa'ul khayy fil qalb abinda ake ce ma al-ibwa da yace la uhuwiyannahum yace sai ya batar da zuriya annabi adam alaihi salam to abinda ake ce ma idwa'i a larabci shine jefa ma mutum bata a cikin zuciya ai fa bima auqa'ta fi qalbi min al-ghayy wal 'inad wal istikbar kaman iblis yana ce ma Allah tunda ka sanya bata da girman kai a cikin zuciyata to wa hadha li anna kufra iblis laysa kufra jahl an ce ghayy saboda me saboda bata iblis ba bata bace ta jahilci iblis bai bata a jahilci ba mai hikima yana cewa iblisu a alamu ahlil ardi qatibatan wan nasu tal'anuhu fil hadwi wal badw iblis shi yafi kowa ilimi malami ne masani ne amma kuma gashi kullun sai an tsine mishi a kauye da binni saboda me saboda ya sanya ilimin sa a baya shi kuma ya shige gaba to shine al-ghayb bambancin al-ghayb da ad-dalal al-ghayb bata akan ilimi ad-dalal kuma bata akan jahilci to bacewar iblis ba bata bace ta jahilci bata ce ta ilimi mutum ya bata a ilimi busiri a cikin hamziya yana cewa wa idha dallatil uqulu ala ilmin fama za yaqulu an-nusaha idan kwakwale suka bata alhali suna da ilimi to mai nasiha mai zai ce ka zo za ka ma mutum nasiha ka jawo aya sai ya ce ai makiya ce aya ce makiya amma goge hukuncinta sannan manduki ne ba mafumi ka jawo ba manduki ba sannan umumin ayar da hususinta ma baka san su ba kaga yanzu kawai ya shigar da kai wani kwalogo to sai ka ce mai ta wani bawan Allah ne ke ban labari can shekarun baya suka zo da wani mutumi mai ilimi ne suka zo suka samu suka zo za su yi sallah a zahar sai suka samu raka'a biyu kawai sai wancan mai ilimin ya sallame da gangan kawai ya ki tashi ya kawo biyu dama baya jin magana na san shi ga ilimi ga shagala ne sai wancan sai ya ce masa da ya gama kawar kawai biyun sai ya ce ala gafarta ma da raka'a ba biyu muka samu ni da kai sai ce mazhabobi nawa ka sani sai ce ala baka hakuri in malami ya bata ba za a iya mishi nasiha ba kana mai nasiha kawai zai kawo maka wasu abubuwa kawai fara kawo maka ko ya ce kayi ma kuskure ba kama ya iya nahawu ba ce ba nahawu ma a kayi kuskure ko ya ce maka ai a wata kira'a ma ga yadda ake karantawa kai yadda ka karanta ma wannan kira'a ko kuma ka jawo hadisin sai ya ce maka hadisin bai inganta ba a cikin shi akwai rawiwa ne kuma da ifi ne ko majahuli to ya za ka yi to kaga bata da ilimi bala'i sannan kuma bayan haka idan malami ya bata to koya ma sauran mutane abu yake idan da wani zai ga wani cikin jahilai da yake bin wancan malamin ya masa nasiha yana aikata sai ce kafuwa na ilimi ne malam wane yake aikata haka ko kuma shi ya ce mana ni kafi shi ilimi ne tun kafin a haife ka yake karatu to kaga yanzu kai ne zaka ce kaga wa idza ballatil uqulu ala ilmin fa ma za yaqulu nusahab idan hankula suka bata akan ilimi to masu nasiha me za su iya faɗi ba za su iya cewa komai ba nasiha ba za ta musu tasiri ba waɗanda suka batan to shi yasa malamai har yanzu suke tattaunawa wai da jahili mai bauta da malami bataccewa ya fi bala'i ga wannan malami ne ya san ilimi amma shaidani duk tsiyataku da shi ake kulla waccan kuma tunkurin jahili ne amma ga yawan ibada ga salati ya ɗauko sama ya haɗa da ƙasa diya caccakuɗa kawai da a yi amma fa baya gajiya da yi to cikinsu waye fi bala'i domin dukkaninsu sai sun samu masu koyi da su وما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك فساد كبير عالم متحتك وأكبر منه جاهل متنسك شينا كاغيرين جاير ya ce bala'i ɓanna mai girma a samu malami ga sani ga shagala amma sai ce wa akbaru minhu jahilun mutanassik wanda ya fi lalacewa shine jahili amma mai yawan bauta amma baka sani huma fitnatun fil alamin azibatu dukkaninsu fitinu ne manya-manya ga halittu domin liman bihi ma fi dinin ya tamassak domin sai an samu wanda ya riko da su a cikin addininsa jahilin nan sai ka samu wanda ya zama shugaban jahilai shi kuma yana koyi da shi domin duk jahilcin wani zaka samu ido ɗaya yake da shi to zai je garin makafi dan mai ido ɗaya je garin makafi sarki suke naɗa shi shi kuma wancan malamin malami ne ga sani amma kuma ga tsiyataku kaga zai samu mabiya da yawa zai ɗibe su tirela-tirela kuma duk wa'azin da za a musu ba za su gane ba saboda za su ce malawa na suke bi malawa na an fi shi ilimi ne ya haddace ƙur'ani ya haddace hadisai dubu hamsin ya iya nahau ya iya tarihi ya san ƙisoshi ya iya sarfu ya iya mandiki yana da falsafa ya san balaga to ya za ka yi da shi kaga duk abin da za ka musu nasiha ba za su ji to wannan shine abin da ya faru da iblis iblis malami ne masani amma kuma ya bata mutumin da yake zaune halitta da ke zaune da mala'iku to wani ilimi kuma kake nema a wajensu an zartar da hukunce-hukuncen Allah ta'ala na ƙudurarsa da ƙaza'insa a gabansa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hatta halitta adam ɗin alaihi salam da shi aka tattauna za a yi yana cikin waɗanda suka ce a ta ji'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ashe ashe shine zai zama haka shi zai zama lalataccen kaga kaga shine wannan so daga kafircin iblis da da, da batar sa to kafirci ne da bata na istikbar da inat na girman kai da dogewa ya san gaskiya amma ya tace gaskiya العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه يكتشوا وهذا الكلام يدل على أن إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والنفع ده إبليس يتشي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم to wannan yana nuna ashe asali iblis ya san Allah ya halicce mu mu ɗan adam don mu zama mutanen kirki kuma kowa Allah na halittarsa a matsayin mutumin kirki ne kamar yadda ya tabbata hadisin muslim hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi yace Allah ta'ala yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalatum shayatin Allah ta'ala yace na halicci bayi na gyararru kowa ana halitta shi a matsayin mutumin kirki fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah Allah kowa ya halicce shi kullu mauludi yuladu 'ala al-fitrati فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه duk wanda ake haihuwarsa to ana haihuwarsa a matsayin salihi ne mutumin kirki in ka ga tsiya ta kuto daga baya mutum ya koya amma duk wanda ake haihuwarsa to ana haihuwarsa ne a matsayin mutumin kirki to shine wannan iblis ya san wannan to tunda ya san haka wa annahu awda'a fihi ma'rifatal kamal kuma Allah ta'ala ya sanya mana mu halittunsa ‘ya'yan annabi Adam ya sanya mana yadda za mu bi mu cika mu zama mutanen kirki. Duk Iblis ya san wannan. Wa anahum ala bulugihi bil irsha sannan kuma Iblis ya san Allah ta'ala zai taimaki ‘ya'yan Adamu ta hanyar shiryar da su ta hanyar aiko musu annabawa idan kuma babu annabawa Allah zai ban malamai wanda za su shiryar da su. فلذلك سميت أعمال الخير shi yasa aka kira ayyukansa ayyukan alheri to tun da ya gano haka wa bi hada al-i'tibari kana iblis aduwwan li bani adam ta wannan kawai ya isa ka gane cewa iblis ashe abokin gaban dan adam duk wanda yake so ka bata ka lalace kana da abokin gaba kamar sa nagartar da kake da ita a kwace ma misali kai ne in ka fito kila a ce nan layin kake wannan mijin yawa street in ka biyo tun daga farkon layin har ƙarshe duk wanda ka zai riga gaishe ka nan layin kawai ya isa to sai aka samu wani shi kuma aikinsa shine ya zai ya bata ka tun daga farkon layin har ƙarshen layin ya za ka duk inda ka sai dai a tsine ma wanda ya kasa tsine maka sai dai ya gulma ka ya nuna kai ka gan shi can ɗan kaza ne yanzu masoyinka ne wannan ashe ba ka da maƙiyi kamar sa to iblis abin da yake so ka zama ke wannan nagartar da Allah ta'ala ya halici dan adam da ita to burin iblis shine ya dawo dan adam ya zama mai mafi kaskanci da lalace laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin daga cikin ma'anonin da malaman tafsiri suka ba thumma radadnahu asfala safilin suka ce Allah yana magana akan cewa ya halicci bawoyinsa a matsayin mutanen kirki amma daga baya sai su wuce sai su juye sai su zama lalatattu su kowa taɓewa sai su juye su kowa taɓewa kuma ka kalli abin da ke faruwa yanzu yanzu a ƙasar nan mutanen da da suke da kima suke da daraja shekaru 200 da suka wuce yanzu iblis ya sa wasu daga cikin dangi sun jawo ba wanda ake tsana ake ƙi a cikin ƙasa kamar su iblis ne ya shirya wannan ko ba iblis ba iblis ne ya shirya wannan bala'i shekaru 200 waɗannan mutane su ne suke karantar da al'umma a ƙasar nan su suka fitar da al'umma daga ƙangi su suka gyara wannan al'umma bayan al'umma ta lalace in ka ɗauki littafan ɗan fodiyo rahmatullahi alai kana karantawa kamar misalin nurul alba ko ka ɗauki littafinsa wasiƙatul ihwan ko ka ɗauki littafinsa bayanul bid'i ko ka ɗauki littafinsa bayanin wujubil hijrati ala al-ibad da sauran littafan shehu da littafan abdullahi gwandu da littafan muhammad bello sarkin musulmi da littafan asma'u duk waɗannan littafan da littafan muhammad al-bukhari duk idan ka ɗauke su ka karanta su idan ka ga yadda suke suranta maka ƙasar hausa a lokacin sai ka tsidda yawo to amma da ikon Allah suka zo suka yi da'awa suka karantar suka yi jihadi suka kafa musulunci suka jaddada shi a wannan ƙasa amma jiba waɗanda ake danganta cewa jikokinsu ne jiyar da yanzu suka juye suka zama abin mutum ya tsaya yana tunawa sai ya ji kuka in bai iya kuka da hawaye ba kukan zuciya zuciyar shi tana zafi wallahi abin damuwa ne bala'i ne mai girma kuma aikin iblis ne shi aka bi inda ba a bi shi ba za a tsinci wannan kai a cikin wannan yanayin da ake ciki Allah ya mana katanga karfe da shi so daga iblis babban abokin gaba ne na dan adam wanda shi burinsa shine ya juya da dan adam ya tashi daga salahi daga nagarta da kirki ya zama lalacewa da tabewa ta kama shi akwai maki kaman wannan ka gani li'annahu yatlubu minhum ma lam yukhlaqu li ajli domin iblis yana son su juye su koma su wata rayuwar da ba ita bace Allah ya halice su dan ita Allah bai halice mu mu ƴan adam dan mu zama mutanen banza ba Allah ya halice mu dan mu zama mutanen kirki to amma shi kuma iblis abin da yake bukata shine mu juye mu lalace domin me domin ya sami inasu inasu waɗanda za su shiga wuta inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id yana gayyata yana kiran jama'arsa ne ɗan ƙungiyarsa ‘yan jam'iyyarsa liyakunu min ashabi sa'id domin su kasance cikin waɗanda za su shiga cikin wuta wa ma huwa munafin lil fitrati allati fatara Allahu alaiha al sannan iblis yana gayyatar ƴaƴan adamu ne domin su canza daga yadda Allah ta'ala ya halicci ɗabi'unsu fal adawatu muta'assila wa jibilliyatu bayna tab'i ash-shaytani wa fitrati al-insani as-salima min at-taghyir ashe gaba ta tushe ce gaba ce ta ɗabi'a a tsakanin ɗabi'ar iblis da kuma ɗabi'ar ɗayan annabi adam alaihissalam ‘ya'yan adam Allah ta'ala ya halicce mu domin mu zama mutanen kirki bayin Allah waɗanda za su zartar da khilafarsa a ban ƙasa wanda za su gina ƙasar Allah wanda za su raya ta to amma shi iblis abin da yake bukata shine a juye a lalace a taɓe a aikata saɓo a yi ta fasadi a ban ƙasa irin fasadin da ake yi yau akwai ranar da za ka buɗe rediyo a cikin 'yan kwanakin nan da nake rayuwa daga shekaru goma zuwa yau ba a ce an kashe alal akalli mutum ashirin ban ba a kashe a ƙasar ka ba an kashe a wata ƙasa to waɗannan da ake kashewa ake zubar da jinin su 'ya'yan waye ɗayan annabi adam alaihi salam sannan su waye suke zub da jinin su 'yan uwansu 'ya'yan adam 'yan uwansu su suke kashe su yadda kasantin daga farkon abin da ya faru tsakanin 'ya'yan adamu guda biyu da ɗan adamu mutumin kirki da ɗan adamu mutumin banza mutumin banzan ya ce sai ya kashe mutumin kirki mutumin kirkin ya ce a ba ni na karzo man ba mu biyu muka yi allah ta'ala ya samu mu yi ƙurbani aka karɓi na ba a karɓi naka ba inda ma ya taƙabbalu allah min almuttaqin wa anta lasta min almuttaqin Allah ya sa mu mu gabatar da wani abu don neman kusanci a gare shi aka karɓa nawa ba aka karɓa naka ba so da kai ba mutumin kirki ba ne to me nawa ka ce za ka kashe ni so da ka in ka shimfiɗo hannunka don ka ce za ka kashe ni ni ba zan shimfiɗa hannuna in ce zan kashe ka ba ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu karshe ne fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu ransa da shedan ya samu gurbi a ciki ya saka sai ran nasa ya tsara masa cewa kawai ya kashe ɗan uwansa shi ke ne kashe shi nan take fa asbaha min al-khasiri sai ya zama cikin tabaku har abada annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace duk wani wanda zai yi kisan kai har zuwa ranar tashin alkiyama illa walibni adam al-awwal kiflun minhu duk kisan kan da za a yi a duniya a ban ƙasa to dan annabi adam din na farko allazi sanna alqasla wanda shine ya kawo kisa a ban kasa to yana da kamashu akwai tabe wanda tafi wannan shi yasa hadari ne duk wani mutumin da zai kirkiro ma mutane wata bid'a musamman bid'a da za ta zama ta kawar ma da mutane rayukansu to ko ya mutu ana nan ana kai masa azaba a cikin kabarinsa ba karamin abu bane kakka sake ka shiga cikin waɗanda za a zo a shawara da su wajen raba wani da dukiyarsa ko raba wani da ransa ko shawara ko hanyar da ake wannan shawara kakkabi balle a ce kai ne za ka shiga gaba-gaba in ka kashe wanda ka kashe shi kenan zai mutu kuma za ku je ku haɗe gaban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaƙe ka zai ranar lahira dan ba ka da riga zai shaƙo fa wuyanka ya ce ya Allah sal hada ni makatale ni ce ya Allah ka tambayi wannan ya baka amsa dan me ya kashe ni ne na mai ka halice mu duka mu mu bi mu raye a duniya ya ce shi bai san gani na ya kau da ni a ban kasa ya Allah ka tambaye shi me na mai ya kashe yana da amsar da zai bada saboda ba abun wasa bane haka duk wanda yake da ikon ya hana bai hana ba to shi ma ya zama kamar sa duk wani kisan kai da za a yi kwara daya a ban kasa kai ne shugaba kake hanawa to yadda za a ba wanda ya kisan kan zunubi kai ma haka za a baka ba abin wasa bane shari'ar musulunci ba wasa bane ran dan adam ba wasa bane duk wanda ya zama shugaban mutane aka yi kisan kai a ƙarƙashin shugabancinsa kuma sakacin shi ne bai yi abin da ya kamata yi ba wallahi tallahi yana da zunubi yadda za a ba makishin zunubi shi ma haka za a ba shi saboda ku je ku ci gaba da neman mukami ka kashe kuɗi ka zama mukami ka kasa yin abin da ya kamata a yi za mu je lahira gaban Allah za ka ga abin da za a yi da kai ba wasa ba ne ka mutane suna ɗaukan waɗannan abubuwan a matsayin wasa suna ganin kamar samfoti kamar jarama ba wasa ba ne duk wanda aka kashe wani ina nanatawa shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan a ƙarƙashin shugabancinsa ranar lahira sai Allah ya tambaye shi me yasa aka kashe wani sai ya ba da amsa ko ka zama jami'in tsaro a naɗa ka a waje a baka kuɗi ka cinye za ka ba da amsa ranar lahiya ba abin wasa ba ne Allah shirye mu to kaga abin da iblis yake babban malami al-ustad dr wahbat az-zuhaili yake cewa walamma anzara iblis ila yawmil ba'th a lokacin da Allah ta'ala ya ma iblis jinkiri har zuwa ranar da za a tashi mutane nan jinkiri ba ana nufin cewa zai mutu ba zai mutu ba a'a zai mutu kuma a tayar da shi wastausaqa bidhalik kuma iblis ya tabbatar da cewa wannan alƙawarin da Allah ya masa cewa ba zai karɓi ransa ba sai an yi wurin ƙaho na farko to me akhadha fil mu'anadati wat tabarrud makin yace Allah to na tuba ai kawai sai ya ƙara sai ya ƙara buhuku ya ƙara girman kai ya samu damas faqala sai yace fa bima aghwaytani ya Allah saboda halakar da ni da kai كما أغويتني أي أضللتني لأقعدن لعبادي لعبادك الذين تخلقهم من ذرية آدم على طريق الحق وسبيل النجاة والسعادة سيتي حلقت الدزاك يتآن آدم سينا جينا تيا أباكين قوفا نا تيا أباكين حنيا كما ديديتيا والله بذاسي بيتا ta hanyar da na san zan busa halaka sai na sai na bita sannan da hanyar ka da na sani za su bi domin su samu nasara ba zan basu su ba a yau sai ka kalla halin da ake ciki in aka tambaye ka aka ce jama'ar iblis suka fi yawa ko ko jama'a kirki suka fi yawa kai ka san amsa jama'ar iblis suka fi yawa ko ko jama'ar Allah ta'ala suka fi yawa yanzu dai wannan azumin da ake wasu ba su yi ba za su yi ba ba sa yi ina ba ku labari ba sa yi ya za su yi azumi wani kuma jira yake a sha ruwa to ana shan ruwa giya zai fara sha ya yi azumin amma kuma da giya zai bude baki to kage ina azumi wasu daidai lokacin da ake wannan azumin kuma daidai lokacin da suke azabtar da bayan Allah su kashe na kashewa su kama na kamawa su ce sai an biya kuɗi ana wannan azumin bayan Allah suna azumi kaga kaga kaga wannan baka bukata amsa la aqudanna lahum siratal mustaqim ya fito ko bai fito ba ya fito iblis ya ce duk wata hanya Allah ta'ala wacce take miƙaƙiya to sai ya je ya zauna a kanta yayi kane kane duk wanda yazo zai bi ta sai ya kada shi baya yace je ka ya kada shi da wayau yace ya je wata hanyar da ba ita ba ita kuma wacce hanya ita ce bata ka ji abin da iblis ya ce zai sannan ya ci gaba da cewa wala udhillannahum anha kuma sai na batar da su daga wannan hanyar taka ya Allah li Allah ya abuduka wa la yuwahhiduk ba za su bauta maka ba ba za su maka tauhidi ba bi sababi idlalika iyaye saboda ai kai ma ka batar da ni wa dhalika bi an uzayyina lahum tuqan ukhra kullaha kulluha dalalun munhiraf hanyar da iblis zai bi ya ce ma Allah ita ce hanyar da zai rika kawata musu ababe duk waɗannan hanyoyin na ɓata ne hanyoyin iblis ba su da iyaka wani ta kiɗa za a rabe shi ba abin da yake mai daɗi sai kiɗa wallahi akwai wanda za ka same shi wuni guda ba abin da ke cikin kunnen shi sai kiɗa kai ya ɗaura wani abu haka a nan ba ma ya jin tsoron ya kurumci ba abin da yake ji sai dududum dududum dududum ya matsa ma kwakwalwarsa ya matsa ma zuciyar shi ya matsa ma kunnuwarsa kuma bata mazamiru shaitan sarewa shaitan hadisi ya fassara wannan aya al-imamu al-imamu nasa'i ya fitar da shi a cikin al-mujtaba wato a sunnar sughra kenan daga sahabi sabratu na abi fakir al-asdi yana ɗaya daga cin sahabban da ba su da yawan hadisi ila baka taba jin sunansa ba sabra da sinu sabra tubuna abil fakih sunansa kenan ko sabra tubuna abi fakihin al-asdi kusan malamai suna ganin kamar ma wannan hadisin shi kadai ya ruwaito shi yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana qa'ada li ibni adama bi atruqihi shaytan ya zo ya zauna ma dan adam a dukkan hanyoyinsa wannan bi atruqihi din hanyar da dan adam zai biya kubuta to iblis yana nan akan wannan hanya yana nan ya zauna akan hanya ya kafa kujera kuma makullin gate din ya rike me zai faru ga tsari faqa'ada lahu bi tariqil islam idan kai ba musulmi bane to hanyar da yake bi sai ya tsaya maka hanyar musulunci sai ya ce maka faqala tuslim wa tazaru dinaka wa dina aba'ika wa aba'i aba'ika wa aba'i abika ce zaka bar mus zaka shiga musulunci ka bar addinin ka ka bar addinin babanka da babannin babanka kar kai musulunci haka iblis yake ce ma kiristoci haka iblis yake ce ma yahudawa haka iblis yake ce ma masu bautar wuta haka iblis yake ce ma masu bautar shanu da duk wasu masu bautar wani abu wanda ba Allah ba to iblis abin da yake musu amfani da shi kenan hanya shi ke ya tsaya musu akan hanyar musulunci kai yanzu hanyar babanka zaka zaka kibi babanka fa ya mutu fa yana yana yana yana kaza ne to kana nufin babanka abin da yake ba daidai bane shikenan sai mutun ya kibi fa'asahu fa'aslam idan Allah ya taimaki mutum sai saba ma iblis sai ce sai na bi sai tunkuɗe shi da izinin Allah sai ya musulunta daga nan bayan ka musulunta ya kyale ka sun maka'ada lahu bi tariqil hijira daga nan a lokacin da ake hijira sai shedan sai zo sai tsaya a kofar hanyar hijira sai ya ce maka tuhajiru za ka yi hijira wata zau abdaka ka kyala hanyarka a ƙasarka wa sama'aka da samaka da ake zuban maka da ruwa mamako kaka yi hijiran nan to yanzu hijira hijirar barin ayyuka munana dama hijira kala uku ce akwai hijiratul amal akwai hijiratul amil akwai hijiratul maka hijiratul amil hijiratul amal ka bar sabo hijiratul amil ka kaurace ma mai sabo hijiratul makan ka bar wajen da ake sabo to kage yanzu hijratul makan ina za ka je in ka ban najeriya ina za ka wani ya faɗa mana eh ba inda za ka je najeriya ita ce ƙasarka abinda ake bukata yanzu shine kai hijratul amal wa hijratul amil duk wanda ba zai taimake ka a wajen bin Allah ba kai baran da shi wanda zai sa ka saba ma Allah kai baran da shi kaga kai hijratul amil sannan ka yi hijiratul amal duk abin da ya zama mara kyau ka kaurace masa tun da hijiratul makan na asali ba za ta yiwu ba ba za ka iya barin najeriya yanzu ka koma wata ƙasa ba ka ce ka yi hijira nijar ko chadi ko cameroon su ne makwabtanmu ko benin republic ko ko ka ƙara tsallakawa ka shiga togo ko ko ka tsallaka ka je ghana duka waɗannan ƙasashen daidai suke da najeriya kila ma a wani wajen Najeriya ta fi su kirki ba akwai inda suka fi Najeriya kirki akwai inda Najeriya ta fi su to ina za ka saudiya za ka ba za su baka ba koro ka za su yi sa'auno ka yanzu inda ma za ka je kai ibada sai an maka allura sannan sai an maka allura corona sannan za ka shiga kai umara hajjin ma sai an ma to ka gani ba ka yi da ita ba to sai ka san yadda za ka yi kaga aiki ne ta so da kashe hijirar da ta rage mana ita ce ne hijiratul amal da kuma hijiratul amil to shedan in ya gaba kai hijira in zaka yi hijira sai yazo sai ce maka yanzu zaka bar kasarka ka bar samanka samanka da ake ruwan sama ina zaka annabi sun ce wa inna ma masalul muhajiri ka masalil farasi fi tiwali misalin mai hijira kamar misalin doki ne a wajen abin da ya shafi tsawo da tafiya fa asahu fahaja in Allah ya taimaki mutum to sai ya saba ma iblis sai ya hijira bayan ka hijira zai kyale ka a a sun maka'ada lahu bi tariqil jihad sai a ce to a zo a taimaki addinin Allah ga aikin da za a yi a daga addinin Allah in kai mai kuɗi ne a ce ka kawo dukiya in kai malami ne a ce ka karantar da mutane in ba ka da dukiya ba ka da ilimi sai a ce gayi za a yi wani aiki na taimakon addini ka zo a yi da kai sai ya ce maka kakkai faƙala sai ce tujahidu za ka je kai jihadi fa huwa juhudun nafsi za ka ma ba kanka wahala ne wal mali kuma dukiyarka za ta ƙare fa ta taƙatalu ka je kai ai kai yaƙi fa tukutal ha a kashe ka fatun kahal mar'atu aje mata kadin nan jannan a aure ta wa yuqsamal malu sannan a raba dukiyarka fa asahu fajahad in Allah ya taimake ka sai ka saba ma iblis sai kai jihadi in kuma ba haka ba fa tun daga musuluncin nan ba za ka ci nasara a zo matakin hijira a zo matakin jihadi yi ma musulunci aiki in an ce jihadi ba sai yaƙi ba yanzu wannan aikin da muke jihadi shine ma jihadi babba karantarwa kaga duk wannan iblis yana nan yana bibiyanka yanzu kana shan ruwa kana cin abinci kawai sai ka ji ka koshi ba abin da kuma kake so sai gado wani kuma daidai wannan lokacin zai ɗau waya ya fara latsa-latsa ya fara tura ma mutane barka da shan ruwa in baka ba shi amsa bai ta jin haushi daga nan kuma zai doge kawai sai ya buɗe data sai chatin kafin wani lokaci kawai sai ga sha ɗayan dare ta yi shi ke in an yi sallah ya zo in an yi sa'a ya zo ya ishayi ana gama sallah ishayi sai ya wawaye ga ya wawaye ga ya wawaye ga ba an shiga goma ta wuya ba in ji ba haushe to shi kenan kawai sai ya ga wace kofa za ta fi mishi saurin fita ta kai shi gida shi kenan sai ya wuce wani kuma ana tarawihin amma ba su kulla dandalinsu ba waɗannan bencinan da suka kakkafa da dakalan da suke zuwa su su zauna a kai to ba su bari ba ana gama sallar isha'i to za su zo su yi su ci gaba da kafawa speaker zai zo chief whip zai zo duka minority leader zai zo majority leader zai zo duka za a hada a nan kuma su da head head na committees a ci gaba da yi har lokacin da Allah ta'ala zai kaddara musu dare ya fara tsala sannan sai su fara tsalewa sai su fara zanzarewa kowa a tafi sai kuma goban an haɗu iblis wallahi ba zai kyale ka ba ba zai kyale ka ba da hanyar da ka bi shi ma zai bi ta sannan kuma in ka zo masallacin ma za ka yi sallah to sai ka ya kai yana iya zuwa kuma ya zayyana maka mutane su dan ka zo ne dan a ganka kai ta gyara sahu saboda a ganka a tabbatar da ka suwa na fa da su ake tarawih ba zai kyale ka ba wallahi ba abun wasa ba ne wasu ya kyale ka ba Allah ta'ala bai halicci wata fitina ga ɗan adam kamar iblis ba musiba ce babba jarabawa ce Allah ya jarabe mu da shi domin Allah ya ga za mu yi ƙoƙari ko ba za mu yi ƙoƙari ba ya ga za mu yaƙai ko ba za mu yaƙe shi ba Allah ba mu ikon yaƙarsa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon saba masa shi iblis din Allah kuma ya ba mu ikon bin abin da shi Allah yake so domin duk abin da Allah ke so iblis bai so duk abin da kuma iblis ke so Allah baya so to kaga sai mun yi yaki Allah ka ba mu ikon wannan yaki Allah ka shirye mu Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah subhanahu wataala ka kawo mana kwanciya hankali da arziki mai yawa a kasar mu ya Allah duk abin da ke damun mu a cikin wannan kasa ya Allah ka da ka kawar mana da shi ya Allah ka gafarta mana ka ji kanmu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أخوي جوابي لما سلاتي